laraba ko masu da wata daraja sun ce masu fitar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan kadai ya ishe su daraja wannan kadai ya ishe su ɗaukaka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauko ɗaukar wannan annabi mai girma ya duba ƙabilun halitta da baki ɗayansu amma ya zaɓi larabawa ya sanya tsakansu a cikinsu ya zama wannan annabi yana magana zai da magana wannan ya ishe su daraja wannan ya ishe su girma wannan ya ishe su ɗaukaka ya ɗauko ɗakinsa ga baki ɗaya ko dai za a yi cewa na Allah ne duk dakuna duk gidaje duk waye ma na Allah ne amma a dangana abu da Allah so wato in isabi ne na shari'i na girmamawa duk duniya ta wani taki da ake cewa bai kula ne sai na ku kuma aka ajiye a garin su wanda ma ya ku daraja saboda haka za mu magana su ne saboda dangantakar da suke da ita tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ya fito ta tsakausu babu shakka alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa littafin nan balarabe ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al mu'minin itu bilisanin arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci a wani yana ta ina an zalla ƙur'anin arabiyya mun saukar da shi ƙur'ani ne da larabi ha Allah tabaraka wa ta'ala yake dungula kan kafirai da suke cewa wani da yake koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce misalin da zai yi zuwa ilayya a ajami wa hada misalin arabiyyin mubin wanda suke cewa manzo Allah wani shi ke koyo alqur'ani ba wa larabi ne ajami domin da larabci bane a sanarsa shi ku alkur'ani a rage da larabci ya wanda ba larabci ba zai iya yin alkur'ani ko kai ku laraba an ce ku zo da irin sabon kasa ya wanda ba kowa zai iya yin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganganu da yawa akan kasancewa alkur'ani da larabci ne yana cewa wani Allah Qur'anin ajamiyyan la qalu lawla fusilat ayatuhu ai da ba da larabci muka kawo muku shi ba sai ku ce ai ai ba a zo da manuwar ba zai dangare mana bayani ba ba mu san abin da yake faɗa ba sai wani sani shi ya zama balarabi a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta da baki daya da baki daya Allah ya halitta halitta sai ya zabe a cikin halitta zaɓi na farko da Allah ya fara shi ne ya zaɓi ƴaƴan annabi Adam a cikin halitta da aka fashe ƴaƴan annabi Adam ga baki ɗaya zaɓi na biyu da Allah ya tsare ya ɗauko sai ya ɗauko larabawa a cikin larabawa kuma da Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓi ga baki ɗaya sai ya ɗauko Qurayshawa a cikin Qurayshawa da ya zaɓi sai ya ɗauko Banu Hashim a banu hasu da kuma zalla sallallahu alaihi saboda haka sai da aka tace aka tace aka rairaye aka rairaye sannan aka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai daga larabawa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya kunna la'akara ne bai Isma'il bai wuce nana Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi domin kinanata daga ɗayan annabi Isma'il daga gurin kinana kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi kuran shawa daga kuran shawa kuma ya zaɓi banu hashim daga banu hashim ni kuma ya zaɓe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala faman ahabba al-araba fa bi'u bi ahabbahu duk wanda ku je na san larabawa sai ya yi yake ne jawo ko larabawa ومن أبدل العرب وجبوا بي أبدلهم duk wani kuke a yau a duniya yana cin larabawa sai na yake kiyayya ta ta ja yake larabawa sai da Allah alaihi sallallahu alaihi ya haɗa soyayyarsa da soyayyar larabawa saboda ne saboda su ne tsakarsa su ne asalansa magana sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku ce larabawa dan abu uku ko ba don ko ba ku so larabawa dan abu uku yake ganye da larabi alƙur'ani da larabi ne ni da ɗan aljanna larabci a kaga sun yi kwanci babu wata kabila kuma da za ta iya fitowa ta tsaya tare da su ta biyu da su don babu wanda zai tare wannan abin guda uku yake abu duk arba'i talatin ku sai larabawa saboda abu uku ni da larabi ne alƙur'ani da larabi ne lugar ɗan aljanna ma larabci ita manzala sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanzuwar girman musulunci tana karkashin wanzuwar girman laraba daga lokacin da musulunci da girma da daraja na laraba ya zo to daga sannan da baki daya na musulunci ma zai in laraba za su da girma to musulunci ma da girma domin su ne girman musulunci da kwanjiyarsa yana tabbata ne da girman laraba da kwanjiyarsa amma kuma ƙarfinsa ba da laraba ba kamar mutum yake faɗa girman musulunci da ƙarfin musulunci da kwarfinin musulunci to da larabawa ne amma ƙarfin da kuma da wasu su wasu larabawa su ne suke suke ƙarfafin musulunci amma kuma kwarfinin musulunci da larabawa ne shi da magana sallallahu alaihi wa sallama ya yi maganganun cewa shugabancin musulunci ma gabaki ɗaya zai zama cikin larabawa daga nan har duniya ta tashi yake amma da sharaɗi da ba a samu kima mutum sun tsaya da addini kamar yadda muke akai in suka canja Allah ne canja la yazal al amr fi quraish wannan lamarin da zai gushe ba a cikin qurayshawa a wani hadisi yace Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma ja hadu ahadin fi babu wanda zai yi jayayya da su a cikin harkar addini nan illa akrabakullahu sai Allah ya shi fuskar da ba ma'ana Allah ba zai ba shi nasara ba sai Allah ya wulakanta shi yadda ma a samu ce a wani hadisi yana cewa lamarin nan ba zai gushe ba a cikin larabawa har sai an samu shugaba shugaba ko khalifa khalifa ko jagora jagora a cikin har sai an samu isla ashara wasila kace kullukum yukrashu wa kullum kisru alayhi ummatu kowannen su daga kurashawa yake kuma kowannen su al'ummar su da ba shi daya da za a samu masa tawaye sai sun haɗa a kanka ga baki ɗayan su amma da sharafin ma a samu jina wannan shi ne sharafin magana ya tabbatar da kurashawa shugabancin jagorancin addini sun dai suna tsaye a kan yadda yake wani wanda bai gyara wannan bayan Allah ta kai magana sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Qurayshawa mutunta na musu azaba domin tun da suka tsere wa manzala sallallahu alaihi wasallam suka ci Allah sallallahu alaihi wasallam sai sha wahala sai da su zama da wato garin maka gari ne na jin daɗi da zaman lafiya da farce da komai amma tsere wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa maka ta koma wato gari ne gari ne jin daɗin zama babu arziki babu komai sai kai sai talauci sai mutuwa kuma yau an kashe wani yau an kama wani yau an kashe wani yau an kama wani yau an kashe wani yau kuma abin gina a ce zauna a gida yi dubin kan sai ce iyalin kan mu haɗa kayan su lafiya ce garin da zan bari aka haɗa kaya ya dora a kai na kuma ya jayi bayan da yi sai da wanda yana wani zuwa sai ce ya hau ya zuwa sai ce ai maka da su zama abin gari maka ba makan da musu ya ce zan bar garin nan in da san in muhammadu ya yi nasara ya ci maka to bai kama ne da nan da ya kashe in kuma nan wata rana larabawa sun kokari sun zo kashe shi to ni dai ba na nan da na ce na kashe ɗan uwana sai da ni gaban garin ne yayi ina wani ya mutu ina wani an kashe shi ina wani an kama shi ina wani ya gudu na wajen Muhammadu muka ka zama wani gari da ko ba irin garin da muka sani ba sai da aka gaba da gona a garin to wannan sansanin azaba da suka sha to shi ta manzana sallallahu alaihi wasallam ya mutu a kira yace Allah kamar yadda muka dantana mutanen nan azaba Allah ka ɗanɗana musu daɗin duniya da lahira daga wannan kayan Allah kar a sake samun talauci ko tsoro ko tashin hankali ko kai a makafi ta jin daɗi daga nan ina yawan jiyawar saboda ne su sun sha wuya sun sha wuya saboda ja da da su an dawo da yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallama ana hira ka san an je yaki an dawo kuma to hira za a kai ya aka yi wuri kaza ya aka yi wuri kaza ya aka yi wuri kaza sai wani saurin ne musamman madina yake cikin tsalewa da dariya yake cikin tsalewa da dariya cewa da me ba ka dariya ne ki haba ai wasu da kije muka samu muka cikin da duka muka tsadarka daga wanda za mu karya sai wanda za mu tare wa haka sai aka gani da dariya sai daga nan haba jama'a haba jama'a kun shawa ne ba kun shawa ne ba ma'ana yana nuna cewa kafa a manta mutanen sa jama'a su ne wani dalili ya sa an yaje su wani dalili ya sa an hukunta su amma kuma a zo a dinga lalata maganar nan to sai a yi ta fuka abin da laraba suke ce fuka wato irin azumi na ban dariya a yi magana ta ban dariya ko da ba ta yin ta ba dai dai a yi dariya an ce wai yan farauta ne suka fita suka je suka tafi farauta sai wani daga cikin mafarautan ya shirya karansa sai karen ya riga kamawa ya riga na kowa kama sannan sauran karnukan mafarautan kowa kuma zai kama sai ake mutum karen waye ya kama to shi kuma yadda karen ya kama to yana da kayan maza to sai shi kuma akwai wani yaro yana kallon abin da ya faru sai yaro ya dinga ta jimla ya da mai kayan maza ne ya kama mai kayan maza ne ya kama sai ta kai yaron nan akwai shi da gaskiya sai da yawan fata ba a san a faɗa amma kuma haka yana taimakon shi ya ce yaro na akwai shi da gaskiya sai da yawan faɗa ma za a daina faɗa haka ne da ke ta isa su magana suna nun kulama ya ga cewa da yadda ake gaba da ta ta haka a bari saboda kar a manta cewa kuɗin shawa ne to zai ga bayan Allah tabaraka wa ta'ala magana suna nun kulama ya ce dukkan su ya lamunce musu duk wanda ya mutu ba yana kafiri ba duk wanda ya mutu yana miliyan duka zikar yana mai imani kuma yana mai zikar da magana tana da wasu lama magana yake Allah ya zaka samu duk abin da yake duk abin da ya saboda mai saboda Allah ya fitar da su daga wata kabila da su take mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da suka kare abubuwa da yawa wannan kabila wannan kadan daga karala da kishuku da zaɓi da wannan kabila ta laraba take da shi kenan na cewa su ne shugabanni a addinin musulunci haka sai na abubakar ya gaya mutanen madina cewa mu ne shugabanni ku ko ku ne wani haka allah ya tsara to an yi kuma dangano daga ina asalin wannan kabila da shi ina ne farkon domin kowace kabila zai aika daga inda ta taso to su kabila larabawa daga ina suka taso ne a ganin su ne mafarin su malamai sun yi sama dangane an su kai da kawo a kan tunani a ganin su da yawan malamai da suka ce gaskiyar magana a ganin su farkon duniya su ne farkon kabila a duniya domin annabi adamu daga garin da yake garin larabawa ne ma'ana aljanna a aljanna aka haife shi a can ya tashi a can ya aure a can ya fara haihuwa a can ya rayu sai da ka tsaye da wani yare sai larabci sai da ka larabci ya faru sun da kai annabi adam to amma suka ce sun dinga wannan hujja babu wata hujja kaɗaɗiya kuma wata wuce kuru kuru ta nuna larabcin annabi adam amma kuma ba wanda suke cewa a kowane suka ce a yare shi ne na kullaniyanci kuma da suka ce a a aljanna ne a ake a rabiya amma da yake duniya ba a rabiya ne ba siriyaniyanci sai kuma suka ce a siriyaniyanci ne maganganu ne da yawa wani kowace yan kaji da za ka samu babu wani hujja ta fafa daga alkur'ani ko daga hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam wani za a dogara da ita amma dai kuma komai larabawa da ɗaɗɗu sun kaɗe a duniya da can da tafi tarihin duniya ta fi kaɗe kaɗe to sannan akwai laraba duk da kaɗe kaɗe kaɗe da za ka kaɗe wani tarihi da duniya ba ko wani ubansa a ce sannan ba laraba a duniya Allah ya gina maku da annabawa guda hudu ko kuma guda biyar akwai annabi hudu annabin adawa balarabe ne adawa ma larabawa ne akwai annabi salu annabi samudawa balarabe ne samudawa ma larabawa ne akwai annabi shu'ayu annabi mutanen madiyana balarabe ne kuma kabilar sama larabawa ne sannan akwai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne mabiya sun shi annabi isma'il shi wannan wanda ya canjin yare daga yaren babansa zuwa yaren larabci ya zama balarabe malaman tarihi suna saka larabawa zuwa kaso uku mun haske wato daɗewa a duniya da na taba cewa akwai arabul batida akwai arabul arida akwai arabul mutarida ma'ana arabul batida larabawa ta tsura da wanda kusan yanzu ba masu babu wata kabila wadda take ambatan kanta da irin wannan kabila ba sun yi zamani zamani ya fi ne kamar adawa babu wata kabila yanzu a duniya da ake ce mata adawa domin Allah ma ya ce wa hankali ala hulun dakiya akwai saura har yanzu wanda ce babu duk da amurka da shi to sai dawa babu sun fi amalikawa ma babu sun tafi a gibe sun tafi shafi sun tafi akwai jirgin kura jirgin guda biyu akwai na farko akwai na biyu jirgin ma na farko wancan na asalin su ma sun tafi to duk waɗannan kabilu ne wanda daɗaɗɗun larabawa ne a da can aka yi su to yanzu babu su amma dukkan su ma daga tsakan samu ne dan annabi ne dukkan daga tsakan samu ne sai da mun dan kuma da a lokacin da muke tare Allah ya halaka da duniya gaba ki ta su mutanen annabi ne su kuma mutanen annabi ne bayan an yi tufa ba ba wanda ya kara haihuwa sai aka akamar da su gaba ki daya sai muke kuntu da samu da hamu da ya su kaɗai suka ci gaba da haihuwa wanda ya haifi larabawa wanda ya haifi habasha wanda ya haifi turawa mutum haka duk larabawa ne ta ɗan samu ɗan annabi ne to bayan da yake cin larabawa arabul kafija suka kali to aka kwashe samun wasu larabawa to nan ne aka samu larabawa kashi biyu arabul ariya da arabul musta'ariya larabawa na larabawa larabawa ma'ana larabawa zurgin mutu babu wani tsere ne mai yare sannan akwai larabawan da ya suna da yare amma suka san da su kuma larabci shi ne ake kiransu arabin mutu araba larabawa da suka juya suka zama larabawa su waɗannan yin kashi guda biyu akwai wa'anda ake ce musu kahaɗaniyawa kahaɗaniyu wanda suka taso daga kasan wato shi ma na yi sai ta musallu a lissara shi ka haɗa jinka ne na samu ya haifi wani mutum da ake kiransa ya ariba ya ariba ne ka haɗa to wannan ya ariba yin kira cewa a'a shi ne asalin larabawa kowa kuma dai na larabci ya samu suna daga sunansa ko da da ana kiran su adawa ana kiran su gamudawa ana kiran su zurhumawa to amma daga kan da arabu ne suka koma larab arabawa arab saboda saboda shi ne kakan su wani shahara wanda ya sarauta ya yi da ya mulkin mallaka ku shi ta duk ɗayansa sai suka koma suna amfani da sunansa domin da kabila sunan babban kakansu da shi ke amfani ta sai ka sai laraba suka suna amfani da sunan ya aiki gina ka'aba da kuma yin sun kaso yanar da ta'adaniya da adinaniyawa to sai suka zama wato inda suke da zama ba ɗaya bai sai duk da larabar wanda yake dangane ne a rufe da kafa to su ne suka zauna a yaman sun zauna a yaman suka rayu a nan suka zama rayuwarsu a nan kabilanci da komai na su kuma a nan har zuwa lokacin wato a fashewar jamfin da na sabbin ma'ariba wanda yake a sabon wannan fashewar jam ta kawo yaduwar larabawa wanda daga nan ne asali aka samu aiki da kazirin wanda suka mamayo suka zo madina suka dauka kafin sun wuce bayan zuwan yahudawa waɗanda su kuma yahudawa amalikawa suka koro su daga misra domin da misra nan ne mazaunin yahudawa amma yakin da aka yi na bukta nasa wanda ya zai rufe da garin da baki ɗaya ya rufe da shan ya rufe da bakin magariki to shi ne ya koro yahudawa suka nemi fakewa suka ce ga kasarwa da annabin ƙarshen zamani zai zauna kawai su koma ta sai suka zo madina suka yi suka zauna kafin zuwan larabawan yaman ta adaniyawa wanda su kuma fashewar yankin sabari na kaji ma'arifa ya koro ke dawo da su wannan shi ne mazaunin su wannan shi ne tsarin su duk wanda ka daga yaman to daga ka haɗa ne shi yaro ne ka haɗa amma su larabawa mutaraba su ma dai asalin su daga yaman din ne domin jirguma wata kabila ce a yaman ita ma ya ce ya ce koro ta sai wana wajen shimal su shirin suka wani wajen har suka zo suka sami hajiru masu alim ibrahim da ɗansa isma'il suna zaune a makka ba kowa su suka zauna tare da ita kafin wato ku za a shigo musu ne su domin sun zauna tsawon lokaci kuma har aka samu zalunci da sarauta da wane ne bayan ɗan zamani mai tsayo domin ku za a suka suka musu jini mulki suka kori su da zanen suna su kuma da za su tafi saboda fushi suka binne yin zirgin zanen aida mata musu ta uban mutu suka binne su suka ɗaukar su suka ɗaya su ne su a kai suka suka bace wannan dama wannan rijiya a ita suke asalin faruwar garin nan dai suka ake so a kaza kaza da suka ɗaya biya su ne su so kan zama kawai suka binne rijiya aka nemi da aka rasa ba a tsara samun rijiya ba sai da aka yi shekara su sannan da ishara daga Allah ilhama daga Allah aka nuna abdul mutallabi inda rijiyar zanzan take sai a kakan manzo Allah shine hakosa tun lokacin da girma suka binne ku za a cewa ku za a ga ta rijiyar zanzan ba sai dai su nemo rijiya rijiya da wani su ma dai wannan ya zama harami to abin yawa su kuma ɗayan annabi Isma'il shi annabi Isma'il babansa annabi Ibrahim Ibrahim ne da Balarabe ne amma zaman da a nan maka da haɗuwarsa da girmawa da yin aure a cikin su da mu'amala da su ya sa ya manta yaran babansa ya kama yaran girmawa amma kamar yadda malaman tarihi suka faɗa cewa larabci a da kafin annabi Isma'il wani yare ne daga daga fasaha cikin sa bata yawaita ba abin isma'il shi ne farkon wanda ya fara magana da larabci da fasaha irin yadda ta alƙur'ani ya shi kuma yare amma Allah ya jefa a zuci a bashin da zuciyarsa yaren yake da fitowa shi da kansa yana gyare-gyare a yaren har yaren ya zama haka saboda haka ƴaƴan da gaba shi ɗaya sai suka tashi suna magana da fasaha fiye da yadda iyayensu da kakanninsu suke wannan kusan ta ɓangaren in ka zuba na saba to shi ne dangaren laraba ta ɓangaren arabin arida da arabin misali amma in koma kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wato ya yi yake to nan ma sun kasu kasu guda biyu akwai laraba ƙauye arabin baziya akwai arabin hadira akwai laraba na ƙauye akwai laraba na birni kowanne kuma da irin rayuwarsa kowanne kuma da irin ne za ka yi da fasa'i da nashi kamar da kuka ne ko idan an ce a kauye da birni dole rayuwar mutum da ke zaune a kauye ta mamman da mun da ke zaune a birni musamman su larabawa da mafi yawancin rayuwarsu suna nan har gobe larabawan kauye bariya babban abin da ke rayuwarsu shi ne ciwo abincinsu nono da nama ibinansu harkar kawai abin da suka sa a gaba na daga wannan wuri ne wani da ku damu da su jiri ba da ku damu da su sarki ba rayuwarsu ga baki ne a cikin sarki da ke mutum mutum ya zauna ya ga nan niyama jiri ne zama kawai sai ya kama sarki ya kama sarki ya sai shi zuba a cikin ya shimfiɗa da komai da komai nan zai rayu shekara da shekaru ba wasu da ke yanzu haka yake rayuwa saboda haka abin da ya mafi rinjayensa ba karatu ba ruwansa da wani abu da yake a gabansa rakuninsa da gandunsa sai maganganunsa da surutunsa da wace-wacensa shi ne kai abin da ya gaba sai shahara da gwaninta a cikin larabci sai shahara da sanin nasaba dangane wanda babu wanda za ka yi yana magana dangane a duniya irin balarabe balarabe ya fi kowace kabila a duniya sanin dangane saboda wato alfahari da iyaye shi sama zala sallallahu alaihi wa sallam an shi cewa fa'in da da'awatul jahiliyyati mawdu'a kiyayi irin na jahiliyya kafin zuwa musulunci kan kare jin wani yayi وتفاخر بالآباء الجعل هي سيدي دوان جيكا وان سي وان سي كذا ملايين يسيا سي جامع كتنسى عمسون سي جامع كتنسى عمسون وان دوان دوان دوان دوان كمان سيكون أول كلكم من آدم وآدم من جوا Bila an annabi Adam ne, zai ne za ka yi kai ku sunan babanka na gashi Adam. Shi ya ne sunan babanka na gashi Adam. Sai za ka babanka ɗaya. babu wani zai wani alfahari mutumin kauye da larabin kauye yana son nasaba saboda ne wurin da yake rayuwa wuri ne kamar nasu yanzu nan daga nan za ka tafi ciwo ko ka tafi wurin gano wata zumunta ta ka kusa sai wani kare ka a hanya ya nemi halaka ka kuma kwashe ma dukiya to idan ka ce wata nemewa na kan wani ya fi iyayenka sai ka ko ya kashe ka baka kaso ba domin a kan su kabilar ta za su a kan su kabilar ta za su iya kare da lalibin mutum ne wanda yake yana da girma da nasaba a kan mutum sai sai shekara hamsin yana yanzu ba a zubar da jini ɗan uwan sai shani duk lokacin da aka ce an zubar da jini shi ta magana sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna jima'al jahiliyyah mawdu'atu duk jini wanda aka yi shi kafin zuwa musulunci kabila kaza ta kashewa kabila kaza mutum daya kabila kaza ta kashe sai shekara ashirin suna zuwa ranar da ɗauki fansar mutum ɗaya da kuka shi kuma zai yaki duk wani kwanci da wata kabila ce da wata kabila saboda shi kai da wasan ce mata kuma zai yaki na so ce wannan magana yanzu duk mun zama ɗaya bima al-jahiliyyah mai zuwa duk jini ne jahiliya to an ajiye shi yanzu an buɗe sabon shago kowa yanzu kabila ba ka raba addinin mu daya wato annabin mu daya komai za mu daya saboda haka kada wani ya ƙara zargin wani Allah tabaraka wa ta'ala ya mantar da mu gabar da kake tsakanin mu Annabi sallallahu alaihi wa sallama duka tazayyusa da ayyamul arabi da tarihi wani ya tambaye shi ya rasu lai wai waye ta ba shi namiji ne ko mace ne ko kuma wata bishiya ne suna zala ce a'a mutum ne wani sarki ne aka yi a yaman daga ƴaƴan ƙaɓa da ɗan yaruba yaruba ɗan ƙaɓa yake ya haifi ƴaƴa goma shi ne suka zauna a nan yaman bakwai kuma suna ƙanwa su hudu kuma suna koma sha saboda haka لإلى قريش إلى جمهورية الشتاء والصيف حتى كنت بين جواري إذا يجادي يوم كذا بزاجي في يوم في يجادي في تبادل يوم الكوش كوشا سنة بشام سنة بسنة في بسنة كيشي في يوم في سنة يوم كما في سنة سنة شام بغاك في نواع لما في قوة كوما لما sai kuma ya san zafi zafi sa to kullum mai yi da shi daɗi wanda a shekara gaba shi da suna yin tafiya sau biyu zafi suna sha sai kuma suna yamma ko da shi haka su aikin ya min sallallahu alaihi wa sallama akan kabilun laraba ta bukatun laraba kamar da al'adu ya bai kawo shi a cikin ashfa cewa tuniru ra'atul arabi wa nabuha a cikin kabilun larabawa akwai cikin manya domin suna da tabaka tabaka tabaka masu yawan gaske har da za ta ma iya kirin bibiya ba mashawarar cikin sun fi talatin amma manyan manyan shi ne wa zara sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi yake akwai kabilun hindiya wannan hindiya shi ne ra'asul arabi wa nabuha wannan kan larabawa ke kuma shi ne fika ta larabawa ma'ana su ne masu rama wa larabawa shi yake wasu jihu mai jihu kuwa su ne wato hamutul arabi wa galarsa mutuwa su ne kan da baki daya in an ce ra'as kamar ke a gona yanzu amma hama shi ne kan da baki daya yankin sa mutawa kuma shi ne ganta ma'ana ganta abin da shi ne ganta da shi ne harshen laraba in za a yi magana in so ake a ji fasaha a jiya ne to magana ake ce a yi magana da mutu yadda wato alku ko wal alku su ko an jawo su ce su ne kahinin arabi wa jinji mutu su ko su ne kafaɗan larabawa ko su ne shiya mana da abin da yi daga baya to alkulu azu shi ne wanda daga cikin ne wannan kabila da ta zo ta zauna a auku da kadar a cikin madina a nan kuma lawa a nan kuma ce wa hamdan gari bu hawajin wasu shi kuma kabila hamdan to ga wasu kabila ne a cikin laraba fasaha kuma daban da shi fasaha kuma su da mu hamdan daban da shi shi ne wadala suna ne musulma ce waɗannan su ne wato ƙashin baya da kuma tsoron baya na larabawa da hamdanawa ce malamai su ce wannan kuke da waɗannan ƙabilun da hiyar da mutu da banu hasin da banu hamdan da mazala ya a cikin larabawa ya nuna banu da mazala da saninta da ƙabilan larabawa haka nan mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan banu ba. yanzu kowace kabila ba wai kabila ba ce mai yare wani daban a'a larabci suke yi to amma kowanne suna dangana ne da wani mashahuri da wato zamshaki daga cikin kakannin su sai ya zama zaman kansu shi a cikin larawa sai zama yana da wato jagoranci jama'ar da gaba kita shi kuke shi ta alam sallallahu alaihi wasallam ya dinga ɗaukar su kabila kabila kowace kabila magana yana faɗin darajarsa da matsayinsa a addinin musulunci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi mutum yana gaba ki da ake ci a ƙarƙashin gidansa wanda da da larabi ba zai yarda wani ya jagorance shi amma magana sallallahu alaihi wasallama wato masu fasaha ne yanzu suna cewa ku duba da larabawa ne yanzu hakan kansu ya gasa duniya ta waye kowa ya haɗa kai ana kallo amma su sun kasa haɗa kai to dan za mu fahimci gogewa da kwarewa ta manzo Allah bai haɗa kan suka haɗu wuri ɗaya duk kabilu da laraba suka yi suka zauna ƙarƙashin gida ɗaya suna tafiya yaƙi kan kalma guda ɗaya ba wani abu ya wannan ba sai gwaninka ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da fasaharsa a cikin yadda yake mu'amala da addinai a larabawa suna da addinai kala-kala domin tsara su ita ta jawo wasu abubuwa amma ta bai da ala kamar ko ta ala ya ga mana alquran shi da zuwa da cewa tun daga adawa duk larabawa suna da addini duk wani addini ka san ana yi a duniya ko a cikin larabawa ko ba su yi shi duk wani addini ka san ana yi a duniya a cikin larabawa ko ba su yi shi akwai masu bautar gumaka kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin wato annabi nuhu wanda suka gada daga wajen ada suka gada daga wani daga mutanen annabi nuhu ta la ta gaban da wujjan wala tuwa wala yutu wala yuka wala fara wala kuma kani kuma adawa sun ci gaba da bauta musu bayan halakar mutanen annabi nuhu a dubara sai da haka a cikin su akwai masu bauta wa gumaka sannan da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani abraitu lillata wal uzza wa manata thalithatu al-ukhra wa inna allata wal uzza wa manata gumaka ne kuma duk a cikin larabawa suna bauta musu idan abu ya yi ya yi ya kawai da kafin saka wani gunki ma kawai wani dalili kamar da ce mota isafu da na'ila gumaka ne na saurayi da budurwa suka ta fi tanki a cikin harami Allah ya mai da su gumaka shi ke za a ci gaba da bauta ne da ya kwa aka mita a cikin zira wani ake gaishe su to akwai masu bauta gunki a cikin akwai na isawa wanda mafi yawanci mutanen yaman ta'yan ya alu gina da akan nan suka mutu kawa ba a kan annabi ne ba ne ya nuna su su ba ya mai da su yahuda da ya da su mazubanci da ke mazubawa ne to amma musulun da ta yi rajin yi da rajin da su a kalar kuma a kuma wani lahi rabin ayani daga nan mutanen yaman suka zama yahudawa su bin addinin yahudanci su kuma da wa'annin da suka yi hijira daga yaman suka dawo madina ƴaƴan mutum da auki da kadar sai yadda ƴaƴansu suka ware wanda ƴaƴansu suka ware zamansu da yahuda su kuma yanzu suka zama yahuda suka zama kirista a cikin su saboda zamantakewa da yahuda da makotaka da yahuda akwai kuma irin mutanen bahrain su ma suna bauta a isa larabawa ne su ma suna bauta a isa a maka ba garin ƙunshawa akwai addinai daban-daban akwai masu mafi gunshi akwai kuma jinjikawa wanda su ba ruwansu da kowa ma zaman kan su akwai kuma kiristoci da yahudawa irin su a wannan bawan Allah Allah da na Khadija wa qatlu lawfal lokacin da wani amin da naka dina ne da larabi ne mutum wata ne amma ba mu ba mu zuci ba ba mu so kun ce ce ba yana kun addinin da fara ne kada ku ba kun addinin da fara ne akwai kuma wanda suke bin addinin Allah Ibrahim wanda su addinin su suna bin irin na addinin Allah Ibrahim ma'ana duk tsarin da addinin Allah Ibrahim yake kansa suna kan shi sai dai tsawon zamani da kan da mai yayin ya sa ka wuce addinin ba da yawa tare da shi wannan shi ne abin da ya shafi tsakar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da abdul mutallab su banu hashim shi a kansa suna tafiya akan addinin annabi ibrahim domin suna yin yawancin abubuwan da muke suna aikin haji suna zuwa arfa suna zuwa mulkin rufa har lokacin da zala suna nuna salama yanzu wato mulkin rufa da ya kwana a nan washe gari da wajen rayu kan akwai inda larabawa suke tsayawa suna da kuma zala idan yi wajen zai tsaya kamar da suke zama zala suna nuna salama da ya wuce su sai haka suna yin aikin haji kuma suna yin tawaki har sai bakwai su zage ɗakin ka'aba har suna cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa wato shahidan laka huwa malikuka ayi Allah tanzi kuma hada shi da shirka ba ka da kowa bai shahidi ba ya ka to ayi ayi wannan kuma ya zama da sun yi da Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wal insa antum man kana kama wa ta'ala yaqulu lillah da aka ce wa ya halitta sama wa ya halitta kasa an ce Allah ne ko mutane ne su waɗanda suka yarda da alƙawari mutane da suka yarda sai sun kulla alƙawari da za su yi wani mutane da ba su ji su ƙarya ba ba sa ƙarya ƙarya abin kunya ce a cikin larabawa kamar mutum ne gina da mahaifiyarsa a ce mutum yaro ya yi ƙarya abu su yaro ya ce ya rasa ya tambaye ni akan annabi sallallahu alaihi wasallam ina son in yi ƙarya amma na kafa kada a rubuta ni a tarihi ya ce na taɓa ƙarya su mutane ne masu zumunta mutane ne masu zumunta masu kiyaye alƙawari in suka alƙawari da kai kuma za su saba maka a cikin gini zalo da a cikin gini zalo ba wato a wani da cikin mun tayi suka sa a saboda alƙawarinsa magana sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya gaji kai gaji shi a tsani shi aka biyo shi a guje aka tsare da shi shi da abokinsa idan za ka yaki suka je ka nemo wani abokinka ya taɓa da shafe shi ba saboda abota sai ce ni ma zan je in raka ka ko kuma ka je ka gani shi wani yaki ya kama ni ne mutum sai zai ɗaya sai shi gudun ya kare da musu kuma suka rinke ba abu da su mutanen madina suka ce wani za a kama su suka ce a wannan mazala ya ce kar a taɓa shi sai da kai duka sai da to haka aboki na ba ni na kawo shi suka ce a shi mazala bai faɗe shi ba yadda a sai ya za ku tsaya da ni ku kashe wanda na gani zo in je na yaba su dan da zagi na su na kawo aboki da an kashe shi sai da ruwan mu annabi ya ce kar a taɓa ka shi ko bai faɗa ba saboda haka shi kai sai shi ko in dai za ku kai gari ku kashe ni ba suka ce wannan mai sauki ne suka haɗa su yin sauki to kaga alƙawari ne ya wannan ko a kafin sun yi da alƙawari kuma suna sanar da aure irin na shari'ar musulunci irin ka je ka nemi yarinya wajen iyayenka a da waliyarka a yi kitaci a yi hutuba a kai aure a tare duk suna wannan suna kallon a wasu auratan su na zai karfi na kwasa na wajo ko na duk abin da suna yi amma kuma suna yin irin wannan na addinin musulunci ba sai da duk mu'amaloli na addinin musulunci suna yin su saboda ne suna bin tsarin addinin annabi ibrahim wanda shi ne sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a kansa duk abin da yake da mulkin ne a ce ba ta yi sai ko wasu sai riga kai a cikin yin musu al'ada kamar shan giya wannan shan giya zai wuce al'ada kamar wa'adin da za ki kashe ‘ya'ya mata shi na zai wuce al'ada sai shi ya riga ya mutu hutu da cewa mace su ne gudun tsiri mafi yawanci idan ka gama suna kawo su idan zuwa kawo ruwa idan zuwa ta zama ɗan rawa a kula ɗan ruwa ne to da ka hangi ya ta zama wannan gwani tun daga ranar hango ta kashe ta mai kowane tsoron yankin kai shi ba gwanda su kashe ɗin su wannan zuwa daga cikin yago al'adun su wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata mana alqur'ani cewa al'adu ce amma in ba wannan ba mutane ne waɗanda suke masu girma da nakata da ilimi ko da shi a ilimin su ba ne da musulmi ne su su da suke rubutu da karatu ba ba sa karatu ba sa rubutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce na Allah kawai da ni nuna sai mutane ne da kaje mu haka babu mutum a je mu la na kusu wala na kara ma ma rubutu ma ma karatu haka ne kuka amma akwai su kuma akwai ilimi ne da ne da kansu suna da ilimin kalmi ilimin taurari da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya koyi da su rubutu ya tabbatar da ilimin kalmi يعني لا لقوم يؤمنون لا نقرا ولا نقرا لا نقرا ولا نقرا ولكن الشعر هكذا وهكذا وهكذا amma dai kai kai jin kwanaki mata haka wanda Allah ya ko da wani kasu ba ma rubutu sun yadda sama take sai na kasu suna da ilimin falaki suna da ilimin nasaba kowa ya san nasabar da daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kai sai da fadin kakannin su har zuwa adina a yi kuma waya ma har yanzu zuwa uku duk da zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan ya nuna goji wuce da sanin su da nasaba sun san nasaba sun san girman falaki sannan kuma suna da fasaha suna da fasaha a bakin su a duniya dama yaran fasihi ne maza ya ce na fi kowa fasaha a larabawa ba kuma ganin da kureshi bane saboda kureshi kun bi kowa fasaha yace ba ganin da kureshi bane amma ina tabbatar muku da to da ba yaran ne fasaha ne shi da Allah ya zafi ne alqur'ani da larabci saboda alqur'ani shi ne karshen fasaha a duniya shi yasa lokacin da aka nemi wata yarinya magana akan fasaha ya ce ta ta nake lahu ma aka haji ta yarinya ne mamakin fasaha ta ta wa halla ta ta hada fasaha ta na yi kan magana da ita inda aikin da alqur'ani ya kafa ba wani fasaha a duniya kowane fasaha yanzu an rufe bakinsa domin za ka ka sa ne don ka buyar ka ka burge ka ba ka tsari to yanzu alkur'ani ya kautar da kowa duk ka fa ka je da za ka yi alkur'ani sai da haka in an karanta alqur'ani an karanta wa wani balarabar kawai alqur'ani kawai sun fata shi gida ne ka aka ce ne ba na musulun da sai aka ce a birge ni kawai aka yi ce birge ni kawai aka shi ta ne fasa sai da haka idan suna magana wato fasaha su sai ta ji shi ta kowa ko da yaro ne kare ne yake magana za ka ji yadda zai da aje kafiya babu yaren da yake da kafiya a magana in ba larabci ba shi yake da gilasu shi yake da fadihu shi yake da wato ita ba su shi yake da dukkan abin da ka za ka gani na fasaha wanda za a faɗe shi kuma dole ka yi da su Allah ta baraka wa ta'ala ya jiro alqur'ani ba waka bane amma a cikin shi ne salon waka ko ba waka bane yake kafiya wanda zancen duka da yana da tsafiya su kuma waka yake amma ko a alkur'ani ya tsafiya amma ko ba waka ba me yake da shi kuma duk kuma a cikin lokaci ga ya ga yana cewa wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal layli idza yasha ba kuma waka ba zance ne kawai aka aka gwaninta a cikin sa an ce wani sarki da cikin sarakunan abbasawa ana kira sa mamu yake su mutane masu farauta sai ya ɗibi ɗan abokansa haka suka tafi farauta sai aka hangi wata dabba farauta sai aka zuba a guje ita ma dabba ta ruga shi ma sai ruga sai da mazekin ya fi na kowa gudu ya tsere da kowa to dabba sai ta tsere da kama ta ba amma sai ya je gundun wani tafki inda wasu mutanen kawai su ga su ruwa sai ya tsaya a nan yana jiran mutanensa sai ya da wata baiwa ta yi da santoro mana yan jaka ta fata ta ɗibi ruwa a ciki kuma ta ɗaure ta tsira a kanta ta kama matattakalar gabar sarkin za ta fito sai ta zami tana zamewa sai abin yi sai ya faɗi saurin kuma da aka yi sai ya banci sai magana da kai a wajen na neman taimakon da halin da kike ciwo sai ya ji fasaha da kike kake irin ba tun da alƙawari da shi ita ba yi ba yi sai dan ta burge shi ba yaran da ne aji na al'ada sai ya abati ya la abin da anan ya abati tijrik faha kaddala tuha kaddala sai ya abati tijrik faha kada ka labar min kowa wannan su ne ta kashin jiki ha ma'ana wato jami'a da shi harkar ya a arabiya guda uku da alif da yi da ya su ne cikin ya ke kuka kai kalma kwaya daya sai ja da alif sai ja da wau sai ja da ya kuma a magana kace fa ha kuha fiha duk a magana cewa iblis ta farko na bani tuha wani da ta kaɗa jiki ha kuke ka wani rariya ina kika iya larabci haka ina kika san larabci haka daga ina kika ce kuwa sun ce ana min bani shiladu akwai ƙabilar larabawa da aka zama bani shiladu daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma amalaki an takuna min an takuna min shiladu yace daga karnuka sai biyu kalmar zama ita gare sai ta ya aka kika zama daga karnuka domin shi kilabu wato kakan magana sallallahu alaihi wasallama wani mashahurin makiyayi ne Allah ya hore masa dabbobi da yawa irin na Annabi Ibrahim sai ya zama da masu yawanci wanda suke sa shi ciwo a cikin su karnuka to sai ana ce masa mai karnuka mai karnuka haka ake ce a karnuka kawai shi da ake ce masa kilabu amma ba sunan sa bane islamu mu'amalar ciwo da yake da kan mutane game da sunan shi haka to duk ƴaƴan da ake kuma sabbanu islamu to shi ne yakan bai ce wa ma hamala ta anta kun yin islamu to ce yake ne islamu ne da da karnuka ne ba take alamin kaumin kiran dai da am ni daga manyan mutane nake ba abin gurbi ba take cewa yusuf daita suna girmama bako ya dirbu da bisaitu kuma suna yin duka da takobi sai ta ce kai kuma ala gafa ta malam daga ina kake sai ce a nake ma'arifatin min ansabin arab kuka ko kin san wani abu da na kadan larabawa ko kin ce a na sani wani ko kin ce ce ko daga ina kake daga ina kake ko kin ni daga addinin sunniya ne ce wanda manzo Allah ta zuke ga mun cewa inna ra'atul arabi wa nabuha ko kin ce ko kin maka daga ni daga addinin sunniya ne ce ko kin ce ni ne kan ai kala kala ce daga wanne kake yake akramuha nasaban akramuha nasaban wa azamuha hasaban wa khayruha uman wala walada wa aba yake ni daga inda nake daga kabilar a cikin duniya kai daga wuce su suka fi akramuha nasaban wa azamuha hasaban wa khayruha uman wa aba to nake a sai ina son kai daga mulki na na kace sai ce ina shakka ni daga mulki na na kace sai da shiga aiki da shimanin ma kala kala kai yanzu da wanne kake sai ce min akarani ha min akarani ha mawlidan wa asharati ha mahsidan wa atwiru ha bil kuramat bil mukramat yada yace ai daga inda nake wanda suka fi su girman asali da kuma girman daukakar matsayi da akaranci babu wanda ya kai su kuma duk kabilar da tunana din ma suna tsoron su idan ce in haka yanzu daga kurin shi kake kai in ce za a saka daga kurin shi ana ce sai shi kurin shi ma a gidan gida ne daga wani gida kake yake gidan da ya fi ɗaukaka ya fi girma sai ta abdanu hashin kenan sai kake abdanu hashin wani gida abdanu hashin wani gida sai ce gidan da shi aka fi ambato a duniya gidan da shi ne zuke duniya kuma shi ne fuskar kake yanke da kira amirin mummuna kawai da kuka fada gaishe shi kake yanke da kira haka ya zama shi ne sarkin ba a fasaha yana gaya mata a garwanci kana fassarawa yana gaya mata a garwanci kana fassarawa saboda gwaninta da hazaka mutane ne waɗanda in ana magana ya ishe ne bin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da muke gani akwai wani sahabi wato suna da fukaha abin da ake so buka harkar dariya a zuriye ka kuma kai dariya kilan kuma a samun ya shugabanni annabawa musamman alaihi sallallahu alaihi wasallama don a fahimci cewa maza na wani ba kullum sa mutane da bai ta cewa ga wuta nan ga kaza kaza in ba ana zama a raha a yi nishadi a yi dariya wata yana an yi kaji a kawo su bin jibirin yana ba mu labari cewa mun yi suka fiya da manzala sallallahu alaihi wa sallama da aka yada zango bayan an yada zango dare muna cikin wuri da shi suna ji ɗan gajiya haka to gindin wani tsayi ne haka da ke suna fito daga shi na da musu ina ɗan kakasa ina hange su mata sun hula wuta suna tafiya ita kawai sai ne ya zama da ne ya zama kawai sai ne ya zama kusan su ina jin hirar ina nishaɗi shi shi ne wanda Allah bai na da kuma wanda Allah ya ne ko da wala ila kan dinki ba wajen din ke cikin mata sai ta kawa kawa yana ganin wanda Allah ya fito ta hankali da shi sai ko wallahi da bai yi ko ina ne ya tsinci shi ne ko duk ba ko nan ganin ana to wala ki ka dai sai a duwa da ke cikin mu je karaka sai magana ta je sai raka shi shi magana shi bai na kai je biya bukatar yanzu za a biya bukatar sa suka dawo da gari ya waye aka tashi zango ayori aka kama tafiya ana cikin tafiya ana cikin ayori to a nan suna zuwa duka al'adar da an fara tafiya yakan yi gaba ya dawo ya yi gaba ya dawo ya tsaya wajen wannan yanzu ne sabon zai san halin da ayorin ke ciki sai zai zai wuce ta kusa da shi sai ya lada ya ce kafa kafa da ya tafi da yana kuma nan kuwa kuma kan da kai kuma shi ne wanda Allah ya wuce akan ma da aka ji wanda Allah yana zuwa zai ji da wanda Allah yake in an zauna to ko kowa yana zuwa ya kai zuwa kafin ka koma shi masa kila ya kawo da an ga da bai nan kuwa bai kai ba ne yake da wani kuma Allah ya dauki wannan tare tare da ni yake ke na kawo ce zuwa ma masallaci saboda ne wani nake ji saboda na fahimci ya gane da nake yi to ko yana gaya ma ka ji da jin nan su su sai sai ya kaurace masallaci da na kwana biyu su kuma sai shan kiri ganin mazala da kuma zuwa masallaci da ne yake da nake na lallaba wani ji kafin a yi sallah yake ku sai na sa a baya na yana cikin gida yake sai na fara nafila har ina fara nafila mai sai ya fito da ya fito shi ke nan sai zuwa yana sai ya zauna yi sai na ga ya yi nafila shi ma raka a biyu amma masu sauki wa masu duk yaran da sai ya gama su yi ko gani cikin ni ko ba zan gani na kula ta ba sai ya tashi domin in dai na na yawa wa to karshe yake so ya ce ne ce sai da lalace bai yi ma shi ka ka tsaya da ne kake ce ko ba zan tashi ba sai ka gama bai yi ma shi ka ba zan tashi ba sai ka gama yake so ne ce subhanallah yake ina gama sai ne daga kai da ka yi shi ne ne ya ce ne sallama ina jiwa dai ce ne a gaban ka sai ce ne ce wallahi ya rasulullahi da bai bari nan tun da zama tunan da ban fara bin shi ba yake tun da zama tunan da ya rasulullahi wallahi da bai bari nan ban fara bin shi ba sai ya lalai da ya haɓaka ya haɓaka su gudu da nan kuma a kashe magana maza ne kare ce wanda sauran to kuna da fuka mana abin da idan an yi kai da kanka wato za a ga cewa wani ya ya kawo abinci gaba a nan sallallahu alaihi wasallam sai ga mana wani ya tashi da ciwo ido idan ka kai irin dan yake wannan haka saboda ka kai da haka sai ake cin abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya lance wala idan ka dai ayya liki yake ayya ka saka da mu sai bangaren mu ciki yake saka da mu ai sai bangaren inda ba ya ga inda nake ganin da nake ci ba saka da mu dan da yau ban ga abinci ba ina kallon abinci shi ne zalla suna ne kula mai da ya to fasaha ku ce ta sa wato idan ko ya ya kasan da yake to ba ka tunani da kasar da yake magana za ka faɗe ta suna da misalai da yawa a fasaha su da musamman da zamani mai ka bangaren waka ba domin nan ne kusan magana ta ƙarshe saboda abin da suka fi iyawa kenan suka fi gwaninta a kanka yanzu nan da abu ya dame ka sai ka faɗi waka suna waka a kan ko shi sa suke cewa wa halgarin suka wa halgarin su shagawa mutane mutane ya zara shi a ran mutane akwai wani abu da mawaƙa ba su gane shi ba shi ibrahim yake akwai wanda allah ba su gane shi duk sun gina komai yake amma ba su ban da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wanda idan abu ya dame kamar kawai zama za ka yi akwai abdullahi bin abdullahi bin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala ya auri wata mace shi ne bakan sai da abubakar ya auri wata mace sunanta atika bin zaid bin amr bin sufaina wato baka fata ya aure ta ai yana auren ta wato sai ya shiga da ita gaba daya duk wata harka kuma sai dena sai ya mana ko yaki za a fita sai ya dan kawo da jinan mun samu damar zuwa ku fito da maka ya fahimci wannan mata in ya bata a gan yaron nan kashi to da sai ya kai shi domin ya karkata zuwa gare ta in kira su ce abin da muke so da kai masu kawai su ce eh yake sakata sai da eh in kire sakata ne shuru yake da za ka tashi daga nan mutum ka fice ka saboda na fahimci sau kaza ana fita yaki ba ka fita tana nema ta hana ta gumi annabi sallallahu alaihi wasallam yaki saboda haka za ka shi auren sai shi kenan sai je ya ga mutum ga abin da aka yi saboda haka an raba ta fice ta to kuma abu sai fara lalacewa da ya yake ne na yanzu an ko masallaci ba ya yi mata ya zauna a gida wanda ku kama abin da yake nan da kuma yana cewa walau ana musulmi da na kan yawan mislaha wala mislaha min zai rubin mutum na yace ban taɓa ganin mutum ne wayo da hankali da fasaha ya auri masu irin wannan sun kashe ta ba ni da taɓa gani ba ko wani irin wannan ban taɓa ganin inda aka fice da mace kowa ba haka kawai aka yi lokaci mata ta to shi kai sai na muka yi da zai ce ya haka kayan da za ka dinga biya ya ce zuci na yadda za a dinga kuma tare da zuci na yake je ka mai da saboda ya ga in ba a mai da kan kuma bai san me zai faru ba shi da sai aka mai da aka mai da ta nan aka kai za a tafi yaƙi ne wurin na haya gina ko kuma bukai shi an sa rana ka kai sunan ka an rubuta ko shi an lafiya an rubuta shi ko hayya sai aka tafi da shi Allah shi yake mutum kuma sai shahada bai dawo ba irin samu jari da da laraba suke cewa a yi harbi da ma san waye harbin da shiya ba ya same shi ya san iya a san kafin a dawo da yau to shi ne da aka yi a gaya masa ita kuma sai ta dafa nata to kusan waƙe-waƙen da ta yi na fasaha wato ya sa kusan rububin da aka saboda dama ga dalilin da yasa shi ya karkata kanta ko kuma ga fasaharsa tana cewa yurin shi da teriyin da adam da teriyin mana Allah ya ba ni mijin da duniya banda Allah ta lalata ba wanda ya shi kuma da kuma kowa ban shi sai ɗan yi kara kada ba mana su ta ga yake da sai kowa ban sai kuma na rantse da Allah ba zan daina kuka ba ba zan je da bakin ciki ba ba zan iya tuna shi ba ta zan je masa kirarin yakin da ya ji da irin maza kudu da nuna a wajen yakin to da karshe dai sai na umar ne a wurin ta wajen Allah ta'ala alƙawari da muka ɗauka na awa ɗaya ga shi har ya wuce akwai maganganu da yawa na fasaha larabawa da misalai a irin fukaha su da sauransu amma na sanin Allah ya ga za mu sake haɗuwa a cikin irin wannan darasin da ya shafi harkar fasaha da wato gocewar larabawa a cikin irin maganganun su da abubuwan da suke faɗa wanda duk wanda aka faɗi su za mu ji daɗin faɗin su musamman cewa sun fito da daga bakin annabi mu sallallahu alaihi wa sallama da shi kansa da sahabbai da duk suna yi kowanne ne da mana faɗin zai sa a samu nishaɗi da zana suna alaihi wa sallama yana cewa addinin mu yana da nishaɗi ba kamar yadda yahudawa suke da ko ba ba za mu nishadi a cikin addinin ba a ana yin zance a yi dariya a yi komai da komai zana suna ne su nama da shi da takarka ba abu abin da ba ka yi a tsakanin Allah ke da kyau da abin da muka faɗa a hannun zana sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karyace mu da shi da kuma sa mu fa'idansa da alherinsa don a hannun zana sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعلى آله وصحبه الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ja kwanan shi don mu ta amfana da gare shi da nan farma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam